أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora a kan darasi na sittin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba ku manta ba muna dai kan magana ne dangane da abin da ya shafi sallah wa jana'iza da kuma addu'a da ake wa gawawaki muka kawo addu'o'i da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi sallama da kuma wanda aka ruwaito su daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sauransu um, mun tsaya a wajen wasu fa'idoji da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ambata a ƙarshen wannan magana yace fawaidun al-ula qala al-hafiz fi talkhis zai ambaci wasu fa'idoji na farko daga cikin fa'idojin nan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗa a cikin littafinsa At-Talkhis Al-Habir yace qala ba'd ulama ikhtilaf al ahadith fi ad-du'a ala al janazati mahmul ala annahu kana yad'u ala mayyit bi du'a wa ala akhar bi ghayrihi والذي امر به اصل الدعاء فائده ta farko idan kun lura addu'o'in da muka faɗa an samu riwayoyi da yawa da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mamata addu'a amma addu'o'in ba iri ɗaya ba ne wancan kalanta daban wannan ma kalanta daban to sai wannan yake nuna cewa ashe ya yi addu'o'in ne daban-daban wa mutane daban-daban wancan mutumin annabi ya masa addu'a kaza wancan kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kaza wannan shine sababin samun saɓanin lafuza da suka yi ta zuwa kamar yadda aka samu daga wajen sahabbai din an samu bambancin addu'o'i um, babban dai abinda annabi ya umarni da shi shine wato yin addu'a wa mamaci manzon Allah ya yi umarni da a yi wa mamaci addu'a asaniya fa'ida ta biyu imamu shaukani ya faɗa a cikin littafinsa nailul autar mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyar yace idza kana al-musalli al-musalla alayhi tiflan ustuhibba an yaqula al-musalli اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا روى ذلك البيهقي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن ام امام الشوكاني yake cewa idan wanda za a yi masa sallah din almusalla alaihi idan tiflan yaro ne yaro ne karami ko jariri to an so mai addu'a din ya ce Allahumma ji'alhu lana salafan wa faratan wa ajran ya Allah ka sanya shi ya zamanto wanda ya rigaye mu da alheri shine salafan wa faratan wanda ya rigaye mu kuma ya shuɗe da alheri wa ajaran kuma mu samu lada a kansa lallai in yaro ne ko yarinya ce ana so a ƙara wannan kalmomi ɗin Allahumma ji'alhu lana salafan wa faradan wa ajra ko Allahumma ji'alha lana salafan wa faradan wa ajra ya zamanto alkhairi ne rigayar mu da ta ɗin alheri ne haka imamul bai ya ruwaito a riwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda Sufyan shi ma ya ruwaito jami'insa littafinsa aljami' daga alhassan Allah ya ƙara musu rahama da jin ƙai Albani ya ce hadisu abi huraira inda albayhaqi isnaduhu hasan wannan magana kenan um, wala ba'sa fil amali bihi fi mithli hadha al mawdi' wa in kana mawqufan idha lam yuttakhadh sunnah بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أختاره أن يدعو في في الصلاة على أن يدعى كما يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أنا أقول إمام الشوكاني ياتي أنسو in yaro ne a ƙara wannan ko ba haka bane ya ce bai haƙi ne ya ruwaito shi daga riwayar abu huraira shi albani sai ya ce wannan hadisi da imamul bai haƙi ya ruwaito shi riwayar abu huraira isnadin hadisin hasan ne darajar hadisin matsayin hadisin hasan ne ya ce babu laifi a iya yin aiki da shi a irin wannan bigire yanzu muna magana ne akan ƙara wannan lafazi idan yaro ne ƙarami a ƙara wannan Allahumma ja'alhu lana salafan wa ajran wa zu wa salafan wa ajran ko ba ka bane yawwa to wannan ƙarin yace a irin nan za a iya ƙarawa wa in kana mawqufan ko da yake dai hadisin ba fa annabi ne ya faɗa ba kun gane shine wa in kana mawqufan ya tsaya ne akan Abu Huraira idza lam yuttakhad sunnatan ba laifi za iya aiki da shi a matsayin mawqufi idan mutane ba su rike shi a matsayin wata sunna mai zaman kanta ba saboda ba tabbata daga bakin annabi ba yace bi haisu yu'addi zalika ila dhanni annahu annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda kar a zo ana aiki da hadisin hakan ya bayu zuwa ga cewa ai wannan ma annabi ne ya faɗa yana so ya ce mana wannan ƙari da imamu shaukani ya kawo cikin nailul autar ya ce abu huraira ya ruwaito ba fa annabi ne ya faɗa ba wato yana ƙoƙarin kare janibin manzon Allah ne magana da annabi bai faɗa ba kar a danganta ta gare shi ya ce abinda ni nake zaɓi idan mutum ya zo yin addu'a wa mamaci a sallah a yaro ya yi addu'a da nau'in nan na biyu da muka faɗa akwai addu'a da muka kawo nau'i na biyu wanda a ciki akwai wa saghirina wa kabirina ka gani Allahumma kafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina albani ya ce kaga wannan daga bakin annabi ne yazo kuma tunda in dai yaro ne kaga ai annabi ya shigar da yaro a ciki ya ce to ni na fi nutsuwar a riƙe wannan ɗin ya ce a cikin ma annabi ya ce la tarim na ajarahu wa la tudilla na ba da abinda nake so mai da hankali a nan gurin mu lura shine ba wai rena kadarin abin da abu huraira ya rawaito ba ba shi ba ne amma kullum idan an faɗi magana maganar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimarta da darajarta da matsayinta ta fi ƙarfin wadda ta fito daga bakin wani kowaye shi wannan shine sunna na hakika a fifita maganar manzon Allah akan maganar kowa sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa da ɗaukakarsa da kimarsa da matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma ba wai ana taɓa darajar ko ana nuna abin da ya zo daga wani sahabi ɗin ba za a aiki da shi bane kaga ai ya ce za a aiki da shi amma fa kada a ɗauka cewa annabi ne ya faɗa saboda ba a so a danganta wa annabi abin da bai faɗa ba to jama'a in dai wannan a ce sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata hadisi hasan abin da ya faɗa ga abin da ake faɗa to yaya wani zai zo a bautar da shi da mafarki a ce masa ai wani malami ya yi mafarki abu kaza ya ba da shi a matsayin addu'a ko wani zikiri ko wani salati shi fa wannan fa ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i na bane ba ma taba'ul atba'a bane so ashe kun ga janibin sahabi din da manzon Allah ya fi karfi ya fi kima kuma وقد ذهب الإمام أحمد إلى استهباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلاه والاستدلال والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر bainahuma um, kar ku manta muna magana ne akan hukuncin yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin a yi sallama ko ba ka bane ya ce imamu ahmad a mazhabarsa ya tafi akan an so a yi addu'a a wannan wuri kamar yadda abu dawo da ya ruwaito a cikin littafinsa masail abu dawo da ake faɗa daga Imam Ahmad kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i haka Imam Nawawi ya kafa dalili gare su a cikin Al-Majmu da hadisin wani da ake ce da shi Al-Hajari wanda zamu yi magana kan su nan gaban insha Allah yace amma a kafa hujja da hadisin da ya zo kafin wannan shi yafi karfi yafi wannan inganci kuma shine hujja akan 'yan hanafiya su ‘yan hanafiya a wannan babi ‘yan mazhabar abu hanifa suna da ra'ayin sun mai kabbiru rabi'ata wa yusallimu min ghairi dhikrin bainahuma da an yi kabbara ta hudu kana yin kabbara ta hudu kawai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah min ghairi dhikrin bainahuma ba tare da an yi wani zikiri ko an bata ko wani addu'a ma a tsakanin yin sallama da kabbara ta hudu ba kenan a mazhabar hanafiya a sallar jana'iza ba a yin addu'a bayan kabbara ta hudu a mazhabar me hanafiya to amma sunna ta tabbatar da saɓanin haka ma'ana mazhabar hanafiya a nan ba a kan daidai take ba Allah ya gafarta mana da su gaba daya فائدة أكو وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم مذهب الشافعية سنتفي أكن تشيور واجبيني أي الدعاء وممتي مطلق الدعاء الدعاء كرم سكباك أيدي واجبيني أي وممتي الدعاء saboda hadisin abu huraira da ya gabata da annabi ya ce fa akhlisu lahu du'a ku tace ku tsarkake addu'a ga mamaci kaga a nan gurin a wannan riwayar ba a keɓance ga addu'ar da za ka yi wa mamaci ba shi yasa a mazhabar shafi'iyya kowace addu'a za ka iya yi wa mamaci kowace ce matuƙar dai babu wani abin da ya saba wa shari'a albani ya ce wa hada haƙƙun wannan maganar gaskiya ne walakin na khassuhu bit takbirati thalitha sai dai su ‘yan shafi'iyya sun keɓance mutulakud du'a addu'a da aka ce a yi wa mamaci ɗin nan wai kowace addu'a da muka faɗa yanzu a iya kabbara ta uku ne kawai ake kun ga inda suka ɗan faɗa su kuma yace wa atarafa an-nawawi bi annahu mujarradu da'awa Imam an-Nawawi yayi itirafi cewa wannan kawai da'awa ce magana ce faqala wa muhallu hadha ad-du'a at-takbiratu ath-thalitha wa huwa wajibun fiha matsayin wannan addu'a ko bugiran da za a yi wannan addu'a shine kabbara ta uku kuma wajibi ne a cikin kabbara ta uku a yi addu'a dinnan addu'a ba ta isarwa wa mamaci da aka yi masa in dai ba a kabbara ta uku ba wala yujzi'u fi ghairiha bila khilaf ko sabani babu in ji imamun nawawi ba a yin addu'a wa mamaci in ba kabbara ta uku ba kabbara ta uku nan da kayi ta ka gama addu'a nan zaka yi ta hudu shikenan sai kai sallama kenan kaga shi ma wannan ya ci karo da abin da muka gabatar na halaccin a yi addu'a bayan kabbara ta nawa ta hudu jama'a mu rike wannan abin saboda kullun ana kan yi sallar jana'iza ko ba gobe sai a kira ka to kaga ka yi ta irin ta sunna kuma kana yi kana tuna saɓani da maganganun malamai a kai zai taimaka ma kwarai da gaske ya ce bila khilaf ku ji fa wannan magana bila khilaf ko saɓani babu ya ce wa laisa li taksisihi biha dalilun wadihun واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء keɓancewa addu'a ga mamaci bi haɗin lamiri yana komawa ga ita gawar babu wani dalili ingantacce ya ce sun yi ittifaƙi ala annahu la ya ta'ayyanu laha du'a'un wata magana ya kawo daga ƙarshe cewa addu'a ba a ayyana mata wata addu'a guda, la ya ayyanu laha du'a'un ba a ayyana wata addu'a guda ba, kenan kowace addu'a za a iya yi. To, albani zai yi gyara a cikin wannan magana ɗin ta imamun nawai Allah masa rahama. Qultu ya ce, Lakin na isara ma taƙaddama min adi'iyatihi sallallahu alaihi sallama, ala mastahsanahu ba'adun nas. mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslim albani yace duk da wannan magana ta imamu nawawi sai da ya kamata ku sani cewa a fifita gabatar da addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda wasu malamai suka kyautata haka din ai wannan wani abu ne da babu shakka a kai musulmi bai kamata ya shakka akan wannan cewa in ma an ce a ayyana addu'a ko an ce a yi wa mamace addu'a a wani wuri to ya kamata a ce a ɗauko na manzon Allah da ya fito daga bakinsa don ya fi albarka ya fi daraja ya fi kima kalmomin sun fi tsada ya ce bai kamata wani musulmi ya yi taraddudi akan wannan ba ya ce fa inna khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم أي ما في الخير شريعة أي شريعة أن محمد صلى الله عليه وسلم أي إتتي شريعة ولذلك قال الشوكاني شيسا ما إمام الشوكاني يفعل جوا وأعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أو لا وسني جوا لتتفن فقهه sun kawo wasu addu'o'i kala kala kala daban daban daban waɗanda ake yi wa mamaci in ka duba takardun fiqihu akwai addu'o'i da yawa wanda aka ce ana yi wa mamaci kuma irin addu'o'in da ma ba a irwaito su daga annabi ba ba su inganta ba yace to gaskiya in ji imamu shaukani a yi riko da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a yi riko da wannan wato wannan shine fi inganci in ji wa in ji imamu shaukani idan kun lura da wannan magana a dunkule imamul albani so yake ce mana maganar ra'ayin shafi'iyya na cewa za a yi addu'a mutlaƙud du'a kowace addu'a ko ba ka bane kowace addu'a ba sai an ayyana wata addu'a ƙwaya ɗaya ba albani ya ce na'am haka ne ya yadda a yi addu'a wa mamaci ba sai an ayyane ƙwaya ɗaya ba, amma yana nusantar da mutane, su lazimci fa addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ai ya fi. Ya ce, akwai wani musulmi da zai yi taraddudi ya kaiwa da komowa akan wannan? Fifita magana annabi da ra'ayin manzon Allah da addu'ar annabi, ai ita ce kiki sama da ta kowa ai. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أبيبي تأبن دي زودة من ذا الله أي أبي شيني أبن دي إمام الألباني كي سوي تنبتر قلت يساكي شابلا أيشي بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما وردت عنه صلى الله عليه وسلم نيفا نادا أكيدر kuma ina da ƙudurin cewa duk wanda ya kasance yana da ilimi akan addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fal udulu anhu hina idin yukhsha an yuhiqqa fihi qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair albani kenan rahimahullah yace ni fa ina da aqida kuma ina da kudirin cewa duk mutumin da yake da masaniya akan riwaya addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kansu ya je ya ɗauko addu'o'in wasu mutane daban wadda ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ina jin tsoron fa kada wannan ayar ta tabbata a kansa da Allah yake cewa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna canja abin da yake shine na ƙasa ku fifita shi akan abin da yafi alheri kawai sai ya shiru to shi yasa malam albani yana da cikin malaman da yan gani kashenin sunna ne duk abin da zai ina gaya mana ƙarshe sai ya fifita abin sunna saboda me ya san illar bid'a ya san kuma sharrinta ita bid'a kullun kiyayya take da abin da annabi ya zo da shi koyaushe ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma wallahi sai a ajiye a dauki na ra'ayin wani to kuma wannan shine abin da ya zama wajibi kullun a gina mutane akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kat ra'ayin manzon Allah sama yake da ra'ayin kowa abin da manzon Allah ya umarni ayyafu na kowa ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa sharafa kuma shi ne Allah ya turo mana ya ce mu yi koyi da shi kai tsaye shi ne kuma in ya faɗi magana zance ya ƙare amma duk wani wani in ya faɗi magana in ba shi ba sai an auna magana in ta dace da tasa abin ba ta dace ba a je abu na gaba na tama matsala ta tamanin da uku kenan ko da biyu da uku yanzu za mu tattauna a kan shin jama'a wai an zo sallar jana'iza sallama nawa ake yi sallama ɗaya ne ko sallama biyu an gane to yanzu shine abin da za mu fafata a kai insha Allah malam ya ce a sallar jana'iza ya kai ɗan uwa masallacin gawa ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة idan ka zo za ka yi sallah ta jana'iza za ka yi sallama ne guda biyu irin sallamar da kake yi fi salatil maktuba irin sallah ta farilla a salatil maktuba sallah farilla ihdahuma an yaminihi sallama ɗaya ɗin za ka yi ta a damanka wal ukhra an yasarihi ɗaya kuma sallama za ka yi ta a hagun ɗinka li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda kina yanzu mun samu gabar cewa lallai ya halatta ya inganta a sallar jana'iza kai sallama biyu kamar yadda kake a sallah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تسليمتين كنا جيد gashi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa salasun ko salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas ihdahunna at-taslimu 'ala al-jinazati مثل التسليم في في الصلاة abubuwa guda biyu uku manzo Allah ya kasance yana aikata su amma mutane sun bar su ba sa aikata su yanzu na farko sallama wa jana'iza irin sallamar da ake yi a sallar farilla mutane sun daina wannan kawai mutane sun dawo sallama ɗaya suke yi ka duba tun da ba kuma yanzu ɗin ma za ka je sallar jana'izan galiban ɗaya ake ko ba ka bane to kaji abdullahi dan mas'ud ya faɗa ya ce annabi yana yi amma mutane sun watsar Allah ya sa ka shiga cikin wanda suka watsar wani hadisin na bai haƙi ne da isnadi hasan wa qala an-nawawi isnaduhu jayyidun إمام النووي يتي وانا إسنادي جيد وللحديث وللقبول يطلقون جيدا الثابت الصالحة والمجودة hadisi karbabbe da aka yadda da shi shine jayyid wa fi majma'i zawaid rawahu at-tabrani fi al-kabir wa rijaluhu thiqat haka yazo a cikin majma'i zawaid haka imam at-tabrani ya ruwaito a cikin mujamul kabir da mazaje amintattu wa qad sabata fi sahih muslim kuma du wa gairi an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatayn fi as-salah ku kula da wannan hadisin don Allah ya inganta a riwayar muslim abdullahi dan mas'udu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance sallama biyu yake yi a sallah sai suka ce a sallah ko sallar jana'iza ba sallah bace a'a to wani ya ce addu'a ce to ita sallar farilla ba addu'a bace addu'a ce annabi yana yin sallar jana yana yin sallama nawa a sallah to kaga anan gurin nake so yan uwa su fahimta don Allah kullun abin da yake damun mu wani lokacin sai mutum ya rinka bin ra'ayi ya ajiye sunnar annabi yanzu zaka ga mutum yana da'awa kuma yana tutiyar cewa shi ahlus sunna ne ahlus sunna mai bin sunnar annabi amma a sallarsa ta farilla sallama ɗaya yake salamu alaikum haka haka wasu ƙwarai da gaske an yi wasu wuraren ma da in kana yin sallama biyu ma baka isa ka je masallacin kai sallah ba akwai su a ƙasan nan da yawa kai in kai sallama biyun nan kai ka ce ubangiji ka saba kuma kai ka ce sallar kama Allah bai karba ba jama'a ina magana ne akan sallar farilla tukunna fa ba wai sallar jana'iza ba musulunci ya wajabta mana mu bi riwaya ne in ta tabbata ko kuma aikin manzon Allah yau da gobe sai ke tabbatar mana da gaskiya kullum ana fifita abin da ya zo daga manzon Allah da sahabbansa sama da ra'ayin wani ba daidai bane kawai malamin ka yace dan yana so ya rabu da wani ko a gane bambancinsa da wani a ce tunda su sallama biyu suke mu mu daya to nan gurin ya tashi daga malamin ka ya zama kuma mai maka shari'a na'am dan a ce kai sallama daya ko kai sallama biyu wannan hakkin Allah ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada wani ya zo ya ce da kai ga abin da za ka yi alhalin annabi yana da ra'ayi akan wani abu so wannan riwayar ta muslim riwayar imamu muslim abdullahi dan mas'udu ya ce manzan Allah ya kasance yana yin sallama biyu a sallah to akwai wani sauran jayayya ya kamata musulmi su raba kansa akan wannan ya kamata wani ya faɗa da ɗan uwansa don yana yin sallama biyu ya kamata wani ya ce ni baran bi mai sallama biyu sallah ba ya kamata a ce kai in ka sake mana sallama biyu za mu yi maganin ka a masallacin nan wannan ba daidai ba ne ita fa sallama ɗaya kwata-kwata ma da aka samo ta ma daga annabi a sallar dare ne ma aka yi riwaya ma guda cewa an samu a sallar dare sallar nafila yana sallama ɗaya amma ba dai sallar farilla ba inda sallar farilla ne guda biyu ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yace kai wa na dama addu'a ce kai wa na hagu addu'a ce malamin fiqh suka ce a ƙara da ta uku assalamu alaikum shi ma liman a ƙara masa ta salama to a dai tsaya dai akan biyun ma misali wanda ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da rake so ya koyan uwana idan sunna ta tabbata da Allah mu yi kokari mu dawo kanta mu bi gaskiya kada mu bi ra'ayin wani mutum daga cikin mutane kuma bambanci na sabanin fahimta a addini baya sa mutum ya zo ya canja wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi ko kuma ya zo a riwaya kawai mutum ya zo canja wannan ba a in ba haka ba kuma an shiga layi kuma na yan bid'a kenan malai ce fa hada yubayyinu anna al-murad bi qawlihi fil hadith al-awwali mislu at-taslim fi as-salah wannan magana tana nuna cewa fadin da yi a cikin hadisin nan na farko mislu taslimi fi sala irin sallamar da ake a cikin sallah ay taslimataini al ma'hudataini sallama guda biyu din nan da aka saba da su kenan an saba a shari'a sallama nawa ake yi biyu biyu amma abin da yake faruwa shine kai Allah sauki galiban mu yanzu a cikin wasu masallatan mu ma na gargajiya dama sallama ɗaya ne kawai inda ake zakara ladan yana zakara dama in yayi ƙara sallama ɗaya zai to wanda suka dan fara fahimtar sunna ne ko sun dan tsinta a karatu zai yi sallama ɗayan da ƙarfi assalamu alaikum sai ya fake idan liman assalamu alaikum ya tabi ni akwai wanda na ga yake haka ko kuma wanda aka ce ka'idar tunda an kafa an ce sallama ɗaya za a yi a wannan masallacin to akwai yan baba ta gani yan mu dai dole haka za mu yi za su yi sallama ɗaya akwai waɗanda kuma su gaskiya suna ganin ba za a zo a ninke mai su da wani ra'ayi wanda babu dalili a kai ba za a yi guda ɗaya mai ƙarfi assalamu alaikum assalamu alaikum ya ƙara ɗaya a gefe so lillahi wa rasulun yan uwana mu tsaya akan gaskiya mu huta duk lokacin da ka bi Allah ka yi manzo Allah ka huta baka da matsala amma in dan adam ka bi wallahi wata ran sai ya canja ma kuma wannan wanda ya ce kai sallama ɗin kuma zai dawo ya ce a dawo a yi sallama biyu kuma an yi ma ya faru ma ku daina yi ku dawo ku yi sallama ɗaya sai daga ba kuma to a dawo dai kawai a cigaba dai da sallama bin subhanallah ya akhi ka bar mutane akan nassi mutane su zauna akan nassi a yi haƙuri a rike abin da manzo Allah ya zo da shi ku haɗa mutane da'awar sunna ta haƙiƙa tana haɗa mutane ne da abin da ya zo daga manzo Allah wannan shine sunna din wannan shine al-iltizamu bil kitabi was sunna din amma ba wai kawai dan misalin mutum yana gani ya tumbatsa ko ya kai wani matsayi ya rinka sakin awamir da dokoki wa mabiyansa ya ce ku yi kaza yau gobe kuma a zo a canja ai wannan ba daidai bane ba da'awar sunna bace wannan Allah gane da mu malam yace wa yuhtamalu ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا أي أنه كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر ما الألبانية تو نعم زي احتمال zai iya yi wa wani ya fahimta kuma a iya fahimtar cewa annabi yana yin sallama ɗaya ɗin ƙwaya ɗaya ga waɗanda suke da ra'ayin a yi sallama ƙwaya ɗaya ɗin a sallar idan ka lura ya ce daga cikin abin da ya tabbata an samu annabi ya yi biyu an samu annabi ya yi ɗaya kamar yadda na mana bayani ɗazu to amma ra'ayin farko da ya ce annabi yana yin sallama biyu shi ya fi yawa غير أن هذا الاحتمال fihi bu'ud duk da cewa wannan ihtimal yiwuwar wani ya fahimci cewa annabi sallama ɗaya yake yi gaskiya abu ne mai nisan fahimta kwarai bod yana da nisa ma'ana bai da ingancinsa ba sosai ba li'anna at-taslimatal wahida wa in kana sabitatan anhu sallallahu alaihi wasallama lakin lam yarwi ibn mas'ud fala yadhhara annaha tadkhulu fi qawlihi al-madhkur مثل التسليم في الصلاة والله أعلم يشي سبو دمي سلم قوايا ɗaya dinnan. duk da cewa dai ya tabbata annabi ya yi sallama ɗaya to amma ba abdullahi dan mas'ud bane ya ruwaito sallama ɗaya so wani bi zai zo ya kafa hujja da wannan hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce ana nufin annabi yana sallama ɗaya a sallah ba ina fata ana fahimta ya ce Allah shi ya barwa kansa sani zai da kawowa bayani akan halaccin yin sallama ɗaya ɗin a cikin sallar gawa a ƙarshe zai kawo walil hadisi shahidun يرويه شريك عن إبراهيم الحجري حديث ينا شاهد وان شريك يرويته لغا إبراهيم الحجري يتي أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكثت فمكث ساعة wannan babban mutumi bawan Allah Abdullahi ibn Abi Aufa ya mana limanci akan jana'izar yarsa da ta rasu sai muka ga ya dan tsaya ya dade hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan har sai da muka zaci zai ƙara kabbara ta biyar ce sun masallama an yaminihi wa an shimali sai gashi yayi sallama ta damansa da hagu sallama nawa biyu kuma jana'iza ce falamman sarafa lana qulna lahu yayin da ya juyo sai muka ce da shi ma hada ha meye wannan yaya naga yaya muka ga ka dan dade bayan kayi kabbara ta hudu mai kwan kai sallama baka yi ba kuma muka ga kayi sallama biyu qala inni la uzidukum ko la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasau Abdullahi bin Abi Aufa ya ce ni fa ina shaida muku ba zan kara muku wani abu ba akan abin da naga annabi yana aikatawa wannan abin da kuka na yi haka annabi yake yi au haka da sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ce musu kun ga wannan abin da nayi bayan an yi kabbara ta hudu a tsaya a ƙara addu'a din nan sannan kuma ai sallama dama da hagun sallama biyu haka naga annabi yana yi malam me ake nema sama da wannan shikenan zance ya ƙare wannan hadisin akhrajahu al-baihaqi wa sanaduhu da'ifun min ajalil hajari albani kenan yace wannan hadisin imam al-baihaqi ya rawaito shi amma isnadin sa yana da rauni saboda wannan mutumin ibrahim al-hajari din ja masa layi ka rike shi ka fahimce shi duk inda ka ganshi a riwayar hadisi to kamar akwai matsala kenan kama taqaddama za ku ya rubuta altafin kam taqaddama kama ne sai ku gyara kama taqaddama fil mas'alati sabiqati kamar yadda ya gabata a matsala ta gabata da ta gabata wa kam sahha anhu a wa qad sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an amma an samu wata riwaya daban da ta inganta marfu'iya an danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'dahu mawqufan wata riwayar mawqufiya ce kama zakarna hunak kamar yadda muka ambata a can wa rawa ahmadu kama fi masaili abi dawud anhu Imam Ahmad ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin masail na Abi Dawud daga gare shi an Ata ibn Sa'ib daga Ata ibn Sa'ib um, yake cewa ra'aitu ibn Abi Aufa salla ala janazatin fa sallama taslimatan wahida naga ibn Abi Aufa yayi sallah wa wata jana'iza ya sallama daya sai dai lakinna isnadahu da'ifun wannan isnadin da aka ce ya sallama ɗaya din mai rauni ne saboda mai fihi abu waki aljarrahu ibn maliha abu waki aljarrah ibn malih mutum ne mai rauni ibn adi ar-ru'asi kenan wa huwa da'ifun wattamahu ba'dhum kai wasu mutane ma sun tumce shi wasu malaman sun tumce shi da ƙarya wattahamahu ba'dhum ay uttuhima bil kadhibi ina fata ana fahimta to kaga abu yayi zafi ai wa qad dhaba ila at-taslimatayn al-hanafiyyah kama fil mabsut abin mamaki mazhabar hanafiya din nan ta tafi akan ra'ayin halaccin yin sallama biyu kamar yadda zo a cikin littafin al mabsut da imam ahmad fi riwayatin anhu kama fil insaf imam ahmad an samu a wata riwaya daga gare shi kamar yadda zo a cikin littafin al insaf والشافعية كما في شرح ابن القاسم الغزي haka imamu haka a ra'ayin shafi'iyya ma ana iya sallama biyu kamar yadda ya zo daga sharhin ibn al-qasim al-ghazzi um, yace wa qala lakin yustahabbu ziyadatun ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai ana so an yi sallama guda biyun a ƙara wa rahmatullahi wa barakatuhu an gane ko wannan an so a yi wannan ƙari kenan kun ga jama'a wannan yana ƙarfa mana yin sallama biyu a sallar jana'iza daga gobe idan an zo yi kaga sai a mai da hankali a rinka ɗabbaka sunna abu na tamanin da hudu adalci na ilimi albani ya ce wa ya juzu liktisaru ala taslimatil ula faqat in dai halacci ne ba fifiko ba halacci ya halatta a wadatu da sallama ɗaya kaɗai a cikin sallar jana'iza لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وتس وسلم تسليمة واحدة النبي ياي صلى جنائزة يكبر قدا خدو يمت سلم عدنا أو أن رواية أبو هريرة halacci ya halatta amma wanne ya fi biyu wannan shine adalci na ilimi akhrajahu ad-darqutni kaga za ka iya cewa kenan mutane ba wanda ya fi ɗin suke yi ba in dai wanda ya fi ne in dai sallama da tafi ne guda biyu ake a sallar jana'iza guda biyu ake أخرجه الدارقطني والحاكم وعنه البيهقي من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه دار قطني ده حاكم إمام البيهقي يرويته شما ده غريشي تهنير أبي العنبس ده قبابنسا الله كان مسرهما قبادة عنه قلت وإسناد وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد albani yana da littafi a taliqatul jihad yayi bayanin wannan hadisin cewa isnadi ne hasan wa yashhadu lahu mursalu ata ibn sa'ib akwai mursal na ata ibn sa'ib yana ƙara shaida wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ala aljinazati taslimatan wahidatan hadisi ne mursali wal mursal da'if ko طيب annabi yayi sallama kwaya ɗaya a jana'iza wannan bai haƙi ya ruwaito shi mu'allaq amma wa yuqawihi amalu jama'ati min as-sahaba bihi duk da hadisin akwai ta cewa a kansa aikin sahabbai yana karfafa shi faqad qala al-hakim aqibahu imam al-hakim ya faɗa a ƙarshen wannan hadisin qad sahhat riwayatu fihi an ali bin abi talib an ruwaito riwaya ta inganta daga ali bin abi talib cewa yana sallama ɗaya a jana'iza wa abdullahi bin umar yana sallama ɗaya a jana'iza وعبد الله بن عباس شيما ينا سلم ديا جنائزة وجابر بن عبد الله شيما ينا سلم ديا وعبد الله بن أبي أوفى شيما هكا وأبي هريرة شيما هكا أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة سنة أيوة جنائزة سلم ديا كدوما ما لا يدى ألباني تبيان سلم بينا كي كاتي يا رجل جدي سلم ديا to amma jama'a amana ta ilimi idan ka faɗi wancan sai ka faɗi wannan sai kuma ka yi abin da ake cewa tarjihi wanne ne ya fi wanne ne ya fi kultu وقد وافقه الذهبي واسنده البيهقي غالب هذه الاثار امام البيهقي yayi muwafaqa akan wannan sanan imam al-baihaqi ya ya ya kawo shi da isnadi cikakke mafi rinjayen waɗannan asar ya kawo musu isnadi wa zada fihim wasilatu bin al-asqa wa aba umamata wa ghayrahum yayi ƙari na wasu masu riwaya akwai wasila ibn al-asqa da aba umama da wani su wa fi itlaq as-sihhati ala riwayat ibn abi awfa nazarun indi albani kenan maganar nan ta cewa wannan abdullahi bin abi aufa da muka dan karanta a kansa cewa wai riwaya ta inganta cewa yana sallama daya albani yace ina da ta cewa ban yadda ba in ji albani li'anna fi sanadiha saboda sanadin da aka ce Abdullahi bin Abi Aufa yana sallama ɗaya akwai wani mutum mai suna Al-Jarrah ibn Malih Al-Jarrah ibn Malih mutum ne wanda yake da'if kamar sabaka qariban kamar yadda bayani ya gabata dazu dazu illa an yakuna waqa'a lil hakim min tariqin ukhra sai dai in hadisin ya zo wa Imam al-Hakim ta wata hanya wadhalika mimma la adunnu sai dai wannan kuma abu ne da bana zaton a ce Imam al-Hakim yana da wata hanya da ya samu wannan hadisin wa ila hadhihi al-athar kun ga waɗannan riwayoyi da asar da aka kawo a kansu ne zahaba al-imamu ahmad fil mashhuri anhu imamu ahmad ya tafi da ra'ayin kamar yadda ya fi inganci daga gare shi ya fi shahara daga gare shi ya tafi akan halaccin yin sallama ɗaya ɗin wa qala abu dawud fi masailihi samitu ahmad su'ila an taslimi ala jinaza abu dawud ya faɗa cikin masail ɗinsa yace ai naji ai imamu ahmad ai ana tambayansa akan hukuncin sallama ɗaya wa jana'iza قال هكذا أي hukuncin yi wa jana'iza sallah sallama sai ya ce hakaza kamar ya hakaza walawa bi unuqihi sai ya dan juya wuyarsa an yamini ta dama kawai wa qala assalamu alaikum wa rahmatullah yayi shiru bai ce sallama biyu ba imam ahmad kenan albani ya ce qultu wa ziyadatu wa barakatuhu din nan akwai kun san da za ce za a kara wa rahmatullahi wa barakatuhu kai albani masha Allah alaikum وزياد وان قال وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم أنا نقول إن كل راء رواية الإمام أحمد السلام عليكم ورحمة الله أكوي وبركاته بابكم أما دا زانشي أكار وبركاته to ya ce yana so fa ya gaya wa mutane fa ƙarin wa barakatuhu din nan fa ta fa inganta sabanin an shar'anta ta kai sabanin wasu daga cikin malamai akwai wanda ba su yadda a ƙara wa barakatuhu din ba yace amma za a kara li thubutiha fi ba'd turuq hadith ibn mas'ud al mutaqaddim fi at-taslimatayn fi al-fariida ƙara wa barakatuhu a sallama ta inganta saboda a cikin riwayoyin da suka tabbata ga Abdullahi dan Mas'ud akan sallama guda biyu din akwai ƙarin wa barakatu wa misluha fi hadhihi al-mas'ala salatul janaza yace misalin wannan kuma akan wannan matsala sallar jana'iza ita ma ku ƙara mata wa barakatu dan ita ma ai sallah ne ba mu dalilin da zamu ware ta dama saba wa zakara ibn qasim al-ghazzi ibn qasim al-ghazzi ya fada a fi sharhihi istihbabaha huna fi taslimatain ya ce musabi ne a ƙara wannan wa barakatu a cikin sallama guda biyu wa radda zalika alaihi al-bajuri fi hashiyatihi shi kuma imam al-bajuri da yazo sai ya masa raddi dan me zai ce a ƙara ayi sallama guda biyu fa zaba ila adami mashru'iyyatiha huna wala fil farida yace ba wani ƙari imam al-bajuri yana da ra'ayin ba za a ƙara wa barakatu din nan ba ko a sallama sallar farilla ko kuma a sallar jana'iza gabaki daya wasawabu ma zakarna albani kenan yace abin da yafi daidai kai abin da muka gaya maka shine daidai ka ji ka rabu da waɗannan maganganun shi ai wato shi yana wato yana goyon bayan ra'ayinsa da gaske eh duk abin da zai ce to abin da fa na faɗa shine daidai a bisa iya bincikensa da ya sani na ilimi ina fata ana fahimta to sai matsalar zamu zo kanta yaya maganar sallah sallama ta jana'iza din jama'a a bayyane ake yin ta ko a sirrance sallama ta jana'iza ka san a sallah ta farilla idan an zo shi ma yi ake kamar da wani abu na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani ma dagawa ke da karfi a jiyo shi ba lalle bane a karmu kallah idan liman ya sallama sa zaka iya sallama ka a nitse assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ba bukatar sai ka yada kai fa ba zakara bane ba ladani bane kai ina fata ana fahimta na'am ana fahimtar sallah daga cikin sallolin salaf sale magabata na kwarai da sallamar su amma ba daga sauti da karfi yanda wasu fa za gani wato abin ba a cewa komai kuma a jere assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah da karfi haka ko ina so nuna mana cewar a shari'a ko da a hankali kai yayi ko baka fahimta ba in dai liman yayi sallama kowa ya ji ni babu bukatar sai na daga murya ni kai ma ba bukatar to me amfani daga muryar kai da ka daga kuma wawa ka daga fahimtum jayyid to ya magana sallar jana'iza ya ake ya ake sallamata malam yace was sunnatu an yusallima fil janazati sirran الإمام ومن وراءه في ذلك سواء سنة بن النبي شيني أصلى جنائزة أي سلم أنا أبوي da liman da wanda yake bayansa duk ɗaya ne ƙaƙa sara ƙaƙa to ya za ku ku gane ya yi sallama wuyansa zai motsa ko ba ka bane ba in ya juya haka ko ya dai wanda yake bayansa ai ya gani لحديث أبي أمامة في المسألة سبب حديث أبي أمامة أمطلة تقباتا بنفس ثم يسلم سرا في نفسه هنا ينصرف سنم يسلم يسلم أسرا شيء أرنسا يا عند ذي جويا يبسل القوان والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه سنة شيني وندي كي بايل لمن يأيكت إرن أبند لمن إنسى يأيكتا ولو شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس عنه أي أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية قاشنا يازو السنة رواية الإمام البيهقي أبلا دم أباس yana yin sallama a sallar jana'iza sallamar a ɓoye? ta kai maka yi a ɓoye wa isnadu hasan sun marawa ko ruya an abdullahi ibn umar annahu كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه تو أما عند درويتوا عبد الله بن عمر idan zai yi sallama a jana'iza yana yin sallama amma yana jiyar da wanda yake kusa da shi kenan yana daga muryar ba dai da karfi ba amma na kusa da shi zai ji wa isnadu sahih to wannan matsalar sallama ta me ta jana'iza kenan albani dai ya fifita ayi a boye to amma in an yi ma da ƙarfi to ka ji yadda na kusa da kai kawai ba buƙatar sai wanda yake sahun ƙarshe ya ji ka malam yace abu na 86 wala tajuzu salatu ala aljinazati fil awqati thalathati allati tuhramu ko ta tahrumu salatu fiha illa li darura jama'a akwai wasu lokuta guda uku da haramun ne a yi sallar jana'iza a cikinsu lokaci ne uku haramun ne a yi sallar jana'iza a ciki sai dai inda larura saboda hadisin uqbatu bin amir Allah ya kara masa yadda a kiyaye wannan jama'a a kiyaye a kiyaye lokuta guda uku ba a yi wa jana'iza sallah manzon Allah yana cewa salasu sa'atin mai ruwaya yana cewa uqba ibn amir yace annabi ya ce annabi ya kasance salasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila ash-shamsu wa hina tadayyafu ash-shamsu lil-ghurubi hatta taghruba wannan hadisin muslim ya rawaito shi da abu awana a sayinsa da abu dawuda da nasa'i da tirmizi yace hadisi ne sahihi da Imam Ibn Majah ya rawaito da Baihaqi da Tayalisi da Imam Ahmad duk ta hanyar Ali ibn Rabah Imam al-Baihaqi ma ya kawo da ƙari qultu qala qultu li Uqba ayat ayudfanu bil layli qala na'am qala fadufina qala qad dufina Abu Bakr bil layl wa isnaduha sahihun yace lokuta guda uku manzon Allah ya kasance yana hana mu mu sallah a ciki kun ji daya kuma ya hana mu mu binne mamatanmu a ciki an nusalliya fihinna kaga da sallar jana'iza da sallar farilla da sallar nafila duk sun shiga sannan har binne mamaci ma kada a yadda a binne mamaci a wannan lokacin fihinna mautana na'am na farko hina tadlu shamsu bazighatan hatta tartafi yayin da rana take wato masar rana gudan rana din nan take ɗan ɗagowa ɗin nan lokacin da rana take fitowa to ba a yin sallah a wannan lokacin ba a binne mamaci ko da ta kama lokacin ya dace an samu coincidence dacewar lokacin da rana take fitowa kenan za a binne mamaci to sai a tsaya a jira saboda a lokacin malam masu bautar rana su ma suke bautar rana su to musulunci ya hana mu yi kamanceceniya da mushrikai mushriki yana abinsa kai ma ka zo kana yi sunan bauta ba a so kaji ɗaya wahina ya ƙumu ƙa'imu zahira lokacin da rana ta tsala a tsakiya shine ya ƙumu ƙa'imu zahira lokacin da idan ka tsaya cat za ka ganka baka da inuwa ranar a tsakiyar ka take kai take duka ka duba sai ka ga baka da inuwa inuwar taka tana cikinka hatta tamila har sai in ranar ta ɗan karkace tamila shamsu ta ɗan karkace tana ɗan karkacewa a za ta shiga ko da ku sha biyu da kwata ne ko sha biyu da rabi ba ya ta kai karfe biyu ta gama nuna ba yawwa kana tsayawa da ka duba kan kaga yar inuwa ka ta zama gajeriya kamar wadan nan to a za ta yi kai ko ko me ka tsaye da shi in ka tsaye da shi in dai kaga akwai inuwa a karkashin sa ta sauka to a za ta yi ko ladanin ku ya kira ko bai kira ba ko na unguwar ku ya kira ko bai kira ba ko akram kallahun ka ya sani ko bai sani ba a za ta yi ba ruwanka da agogo ma fahimtum jayyid azhar kenan la'asar fa yaushe take shiga idan ka tsaya ka ga inuwa ka tayi daidai da kai ko ta haura to la'asar ta shiga kun fahimci bambancin a yi haƙuri ba ina kashe cinikin agogo ba ne yawwa kun ji na biyu wahina ta zayyafu shamsu lil ghurubi hatta tagruba yayin da rana ta karkata lokacin da za ta fada din nan ba a yin sallar jana'iza ba a sallar farilla ba a sallar gawa ba a sallar nafila ko nafila bai halatta kai ba jira ake tana karkata wannan ta yi jaɗin nan za ta faɗi ba a ibada saboda a lokacin masu bautar rana suke yi akwai sauran ƙarin bayani zuwa sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, waɗannan ma yawanci yan uwa su rubuta addu'o'i wannan yana cewa da Allah muna maka fatan alkhairi a ina sanar da kai kuma tare da neman addu'a daga gare ka a dangane da ibtila'i da ya same ni na shigar barayi gidana tare, tare da sace min kayana da kuma babur ɗina gaba ɗaya daga ɗalibinka muna fatan Allah ya mayar maka da alheri kuma abin da ka rasa duka Allah ya mayar maka su kuma Allah ya tona asiransu kada Allah ya ba su ikon amfanuwa da abin da suka ɗaukan maka Allah kuma ya ganar da su wannan yana cewa da Allah ina da tambaya ko kuma ina neman addu'a a taimaka mun da addu'a Allah ya bani aikin yi malam ka gaya wa kai da ɗalibanka wallahi ina nan cikin wani halin da bai da daɗi a taimaka mun da Allah muna fatan Allah Ubangiji ya baka aikin yi ya baka sana'a ba kai kaɗai ba duk wanda yake wannan wuri yake da larurar rashin aikin da zai ya Allah ka bashi abin da zai yi Allah ka bashi abin da zai yi wannan yace da Allah malam ana yin addu'a ne bayan sallar farilla ana yin du'a'u ibada ba a yin du'a'u mas'ala a bisa zancen da yafi inganci du'a'u ibada ita ce irin su Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir har zuwa karshe wannan ana yin su du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala a bayan sallar farilla ka gama hannu ka daga hannunka sama Allah ba ni kaza ka raba da kaza wannan ba a yi a sallar farilla sai a sallar nafila so abinda ake bayan an yi da sallah a ce jama'a kawo kaza a kawo salatin kaza Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza wannan baya cikin abinda aka ce a yi zance mafi inganci cikin maganganun malamai wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da Allah malam a azumin kafara ta rantsuwa zan dole sai na yi a jere ko kuwa zan iya rabawa za ka iya rabawa in ba za ka iya jere ba wannan yake cewa da Allah malam na neman ƙarin bayani akan limancin boka da ɗan tsubbo saboda na ji wani malami a rediyo ya ba da fatawar halaccin bin su sallah to ga dai abin da annabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je gurin boka man ata kahinan aw arrafan ko mai buga ƙasa ko mai gobe da nisa duk dai su ne dai a ƙasar Hausa duk wanda ya je gurin sa fa saddaqa bi ma yaqulu ya gaskata shi da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin ya kafirce wa abin da Allah sauka annabi Muhammadu zuwan gurin sa kawai idan ka je ka gaskata shi abin da Allah ya sauka annabi Muhammadu ka kafirce ba wai maganar sallaka ba gaba ɗaya musuluncin naka ma babu shi a wata riwaya ta inganta duk wanda ya je wurin boka riwayar muslim lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ko laila sallarsa ta kwana 40 ku lura da hadisin kai fa da ka je wurin sa kawai sallarka ta kwana 40 ta lalace is nullified and void ba za a karba ba to ina ga shi yazo ya wuce maka limanci kuma bokanci kafirci ne tsafi suke yi da da'awar gaibu duk bokan da yake bokanci duk boka da yake bokanci yake da'awar ilimin gaibu ko yake tsafi wa mutane wannan ba musulmi ba ne fa so san zuciya ne wani ya zo ya ce abu waɗannan mutane sallah wasa da sallah ne ma wasa da sallar mutane ne da ibadar mutane in ka boka sallah to waye ma ba za ka bi shi ba sai ka je ka bi yahude da ba nasari kenan so mu aqida mu a fahimtar mu boka ba musulmi bane sai ya tuba matsafi fa hukuncin sa kisa ko yanzu a ƙasar Saudiya yanzu dai ka sa aiki da hukunci da Qur'ani wala ka mutum matsafi ne wallahi kashe shi yanka shi suke yi saboda barnar da yake tattare da ita so ba daidai bane kuskure ne karka yadda ka kuskura ka je ka bi boka yanzu duk mutane masu sallah duk limaman garin sai ka je ka bi boka ka yi kokari ma ku tumbuke shi daga limancin aguwar abin da ya kamata ka yi kenan ba wai ka bi shi ba in banda ma sharrin mutane da basu dauki ibada komai ba kaga mutum kasamun mutum mushriki boka an sa shi yana limanci kuma ana ganin sa an kyale shi kuma ana bin sa da wani dalili kai fa dole fa sai an fara fito ana yi wa mutanen nan bayani na gaskiya fa tsakani da Allah ko ba ka bane ba ha ba malam sallah wasa ne yanzu ko gyaran motar ka za ka yi sai ka samu ƙwararren bakani ke kake kai mai sallah saboda wasa ne kurin ka je ka cusa ta gurin wani boka boka matsafi fa dan tsubbu fa wasu fa sallan ma ba sa yi wallahi akwai bokan da wallahi akwai sallar da baya yi kuma akwai bokan da zai sa ma wani kai wata sallah da aljanu fa suke mu'amala fa sa su yi ta shirka mutanen da suke tura aje a tone makabari a saci faci din dan adam mutanen da suke sa aje a ta zina da mahaukata mata a cikin kasuwanni mutanen da suke sa mutane aje ana yin dawafi su ce kai kai ka akasa ana dawafi ana sa ɗakin kaba a hannunka na hagu sai su ce kai ka mai da kabar a damanka mutanen da suke sa a je a dawafi ana dawafin masallacin annabi gaba daya da ido na naga akwai wanda aka bashi dawafin masallacin manzo Allah ka duba girman masallacin na wajen mutum miliyan nawa yake ci amma wani wallahi malam ya je an bashi lakani yana ta zagaya shi yana cin uban kewaye a banza dan ba wanda yace ka je kai dawafin masallacin annabi wai wani ya ce wai duk yaron da aka haife shi aka yanka masa tinkiya wai zai tashi a matsayin gabo bai da wayo wai sai dai in rago aka yanka masa shine zai zama mai wayo wai ya labarin wannan al'amarin kam yake ana ba da fatawa a garin nan wato kala kala wallahi ministry of fatawas kenan ba haka bane ba ko rago ko akuya ko me aka yanka daidai ne daidai ne sai dai wanne ya fi in ɗa namiji ne ana so a yanka masa raguna guda biyu in mace ce guda ɗaya ko rago ko tinkiya duk wanda aka yayi amma babu wani nassin da ya ce wai dan yaro an a haife shi an yanka masa tinkiya zai zama gabo saboda tinkiya gabuwa ce ko Allah sauki wannan ce da Allah malam ina neman addu'arka da ta ɗalibanka a wannan makaranta game da harkokin neman dukiyata da nake mutane sun rike min kuɗi na sun ƙi su bani abokanan harkata da Allah malam amin addu'a Allah ubangiji ya sa a biya ni hakkina kuma Allah ji kayan malam Jafar Allah ya masa rahama to Allah ya biya mana gaba ɗaya ubangiji ya fito maka da hakkinka da abin da ka rasa muna tawassuli da wannan zama Allah ya fito ma da hakkinka kuma kai ma wanda ka ci na mutane ka mayar musu wannan ya ce wai ya je wata makabarta a garin nan sai ya je ya ga wasu suna wanke wani kabari sun wanke wannan kabari da soso da sabulu da omo kuma sun ɗauko fulawa sun ɗora kuma an sa tayil-tayil a wasu kabarurkan wai da Allah malam yaya wannan abu kuma yana da kyau a faɗakar da al'umma to wannan yana daga cikin bidiyo'i da kurakurai da mutane suke insha Allah sati mai zuwa karatun da zamu fara yi kenan magana akan ya ya kamata a binne mamaci da ka'idojin binne mamaci ba daidai bane kuskure ne haramun ne saka tayil ko filasta a jikin kabari ko yi masa rila duk wannan bai halatta ba kuma a wanke kabari mamaki kamar ya to ina mamacin yake wato yana ciki kenan ina jin an yi tayilin din kabarin ne aka zo ana wanke shi da omo da soso da sabulu sannan ita kofan fulawar ko menene ko wani bokan ne ina jin ya bada ita ma fulawar yace a zo a dora ka san haka suke ‘yan Lebanon ko? To Allah sauke su haka suke yi, su wannan dai ba addini ba ne, Allah ma ya taimake mu da ‘yan Lebanon ɗin ne suke ba ‘yan nan ba, ta je can ta ƙari ta daman gaye shi'a ce, Allah ya ganar da su. Amma dai a ce ba haushe zai wannan haukar kan ai ta isa, ai jahilcin ya isa. Allah ya ƙara wa malam lafiya, malam da Allah ni ya halatta aure zan yi, idan zan yi auren nan sai mun je mun yi gwaji na HIV da kuma sakila idan kuma ya halatta ɗin kuma idan jini na da nata za a iya samun mai sakila ya ya kamata na yi ka haƙura wana waye ya kai ka kaje kai gwajin ba kai kace za ka yi ba ka je ka yi gwaji kuma ka samu akwai matsala kuma yanzu so kike maka fatawa in ce ka je ka yi ka je ka yi ku je ku yi ta haifan ya'ya masu sakila ka ce wannan malamin ne ya je bani fatawa ya cuce ni ko na'am malamai sun ce halal ne yana da kyau mutumin da zai yi aure in yana da shakka da rashin natsuwa da kwanciyar hankali ga abin da zai aura ko ita da za ta yi aure a je a yi gwaji ba haram ba ne wannan gwaji na jini ko na hiv ko ma na mai a yi liyatma inna kalbi akwai wuraren da ma yanzu da yawa ma sai an yi gwajin ma ake yin auren da yawa saboda rashin aminci kaga mutum kamar yana da kamala amma yana da cuta a tattare da shi zai auren maka yakka lafiyar ta kalwe jefa ta cikin masifa ko ita yarinyar ga ta a ida lafiyar ta kalau ashe kuma ta je ta yi wata barnar ta yi wata barnar ta zo kuma ta auri wani duk ana samu kwanan nan a garin nan aka samu wannan matsalar yarinya ce budurwa za a yi aurenta irin yin samari ba ɗaya ɗin nan ba ina faɗin wannan dan ku taka tsantsan akan haɗar samari da kuke wa 'yan matan ku 'ya'yanku yarinya ɗaya tana da saurayi wajen guda bakwai kaji sai ka ce 'yar akuya me amfanin wannan to an gama a ciki akwai mai yaudara ya yaudare ta ta je su sallama da kanta take faɗa ka ji wai ta je su sallama kai kuma miskini kai ne zaka aure ta baka sani ba an karbi kudin adaidaita ma a hannunka ta je su sallama a sallaman nan wallahi sai da ya zana da ita a ranar ya zana da ita a ranar kuma Allah ya kaddara ta ɗauki ciki a ranar kuma Allah ya kaddara aka jinkirta auren ba a yi shi a lokacin da ake tsammani ba aka ƙarin watanni mushkila kaga kaddara ubangiji ko kaga lamarin Allah ko ciki ya zo ya bayyana kafin aure kayya kayya kayya kayya kayya kayya ya za a yi ya za a yi aka zo daman da abu ya rikice sai a ce a tafi zuba sai an yi barnar sai a tafi zuba to waɗannan malam suna nan da yawa da yawa wani ya auro yarinyar ya kawai sai ga gaskiya ya ga akwai alamar abin a jikinta ya ce bai yarda da ita ba ita ma dai aka je dai wurin jami'ai aka samu wata mace ta shigar da ita ɗaki akwai tambayoyin da ta mata ta sa ta ta buɗe wani abu a jikinta ta gani tana gani ta ce wance kin san namiji namiji ya san kun san gogaggun mata idan ta ga mace wallahi mace ta taba alaka da namiji wallahi suna ganewa suna ganewa ko mace juna biyu ne da ita ko satinsa biyu ko satinta uku da cikin nan wallahi wata mace tana kallanta za ta ce wanci kina da ciki yanda kaga mayu haka suke wasu to wannan tonan asiri a duniya kafin lahira akan makalla to yana faruwa so ba laifi ba ne duk wanda ya zo ni ba wai tuhuma ba ne ba wani abu ba na san abin bai da daɗi amma duk wanda ya ga zai yi ba laifi ba ne in yayi saboda akwai matsaloli harkar auren in gaya ma duk wanda ya kuskure ya je bai bincike bai je kwaso yarinya ya shigo da ita gida ka je ka ɗebo kanka matsala ka kassar ta kassara maka rayuwa gaba ɗaya wasu suna nan sun mutu malam take saboda an ɗebo musu bala'i an jona musu wani kuma yarinya ce lafiyayya kwaɗayin duniya ya ja su suka je suka jefa ta a cikin masifa ga yarinya budurwa masha Allah auren fari dan fari mai gidan ya mutu ita fa an ji an gwada tana da ciwon kanjamau a tattare da ita ko kuma wannan ciwon sida ko me gaci tana da bukatar auren yanzu ne ma take da bukatar watakila auren ga kuma ciwo a jikinta ga gidansu gidan mutunci ne kuma yaya za a yi a aurar da ita ga mai lafiya kuma masu lafiyan suna ta zuwa suna so eh suna so amma bai san cewa akwai matsala ba yasa da yawa yawan zawarawa ba laifi ba ne idan za a yi aje a gwajin nan saboda me in kai ka amince da ita mai gidanta ba ta rabu da shi wataƙila mijin mutuwa ya wataƙila bai da lafiya mijin ka je ka yi tawakkali tawakkaltu ala lahi ka je ka aure ta ta kassara ka ta kassara sauran matanka ta kassara 'ya'yan da zaka aura me amfanin haka so ba laifi bane dan an yi gwaji akan makallahu sakila ko wane ne shi ma likitoci suna faɗa in an samu haɗuwar jini mai sakila da wannan ana samun matsala in sun haifi yaron mai sakila ba zaman lafiya kullum wahalar asibiti da zirga-zirga da haka malamai suke ba da fatawa tunda an tabbata ana samun wannan matsalar kuma ana iya kaucewa samun matsalar to wanda yake da wannan larurar kada ya haɗu da yarinyar da in sun haɗu za a iya samun wannan matsalar so ba laifi ba ne wannan gwaji na jini da ake a gane mai sakila ne ko kariya ce ko ba kariya ba ne a je a yi in an samu zai iya yiwa a samu din a yi haƙuri kawai je ka ce mata Allah ba ki na ƙware ina son ki amma dai ba yanda za a yi in kuma kaga za ka yi tawakkali da Allah ba halal ba haram ba ne ka yi tawakkali ka tanadi kuɗin asibiti Allah kiyaye hanya wai idan sallar jana'iza ta kubuce mutum ya zai cika ta na'am ta kubuce ma in ka samu watakila kabbara ɗaya ka samu wasu malamai sun ba da fatawa in kana kusa da jana'izar kafin a ɗauke ta ka san an yi sallama kafin a ɗauke ta to za ka iya kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai sallama idan kuma ana gama aka ɗauke sai kai sallama ba sai ka cike ba ya ake nafila raka a hudu ɗin a haɗe ba tare da an yi zama ba a jere za ka yi su gaba ɗaya ba irin sallar farilla ba ba irin sallar azhar ba haka za ka yi ta yin su kawai zama ɗaya za ka yi sai ka sallama hadisi ya inganta cikin sunan tirmidhi idan mai sallar nafila ya zo mai farilla ya bi shi ya samu ladan jam'i kwarai kuwa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila to ko mutum wai in nafila yake zai raka biyu ko ya hudu biyu mana za ka yi sai ya tashi sai ya kammala sauran wani ya ce ya ji wasu malamai suna cewa babu wata bid'a muhassana ko bid'a makaruhiya gaskiya ne duk bid'a bata ce haka annabi ya faɗa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar riwayar imamu nasa'i a cikin sunan dinsa sai dai kawai bambanci akwai bid'a da an yi ta za ta kafarta mutum akwai wadda ba za ta kafarta mutum ba wannan bambancin classification din ya halatta amma a ce wai bid'a wai mai kyau ne wata makaruhiya duk bid'a bata ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yaya maganar salatu tasbihi ingancin riwayoyin da yawayen malamai sun ce salatu tasbihi bata inganta ba duk da malam albani ya kawo ta a cikin littafin mishkatul masabih amma dai malamai sun ce bata inganta ba riwaya ce da'ifiya amma shi ya inganta a wannan shi albani ana magana akan cewar wai kowa sai a kira shi da sunan babansa ni kuma iyayena sun rasu tun ina yaro karami so na tashi ne a wajen yayan mahaifiyata kuma da sunansa nake amfani sai na ji an ce kuma wai haramun ne a kira mutum da sunan wanda ba na baban shi ba to kuma ni ban san yaya za a yi ba kuma gashi na kusa gama makaranta malam yaya zan yi zaka je ka canja ne haka qur'ani yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum ku kira mutane da sunan iyayensu shine yafi adalci a wajen Allah hadisin sahihil bukhari manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ana jin kitabu hadisul anbiya manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya je aka kira shi da sunan wani ba sunan babansa ba wa huwa ya alamu annahu ghairu abi ya san wannan mutum ba babansa bane to kawai ma ya tanadi wurin zamansa a jahannama haramun ne a kira ka da sunan wani wanda ba babanka ba wani babbanka wani kawunka ana kiranka da shi kira sunan babanka amma ya halatta a kira ka da sunan kakanka kamar yadda annabi ya ce ana ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kun fahimci wannan so wannan bawan Allah ya zai jarida kawai zaka je ka sa sunanka a jarida ka ce ga na daidai ka je kotu nan nan gidan murtala ake zuwa ko ko wannan kotun nan da ka je ka ga mu changing of name za su baka takarda ta affidavit ka je ka yi shikenan gwamnati ta yi da ana canjawa musulunci ma sa ana canjawa ka je ka canja kar ka mutu a wannan yanayi kaji wa tambaya ta karshe wannan ya ce su sun kasance suna yawan yin tafiye-tafiye ku ji tambayarsa tafiye-tafiye wani lokacin lokacin sallah asuba yana yi ba tare da an tsaya ba ballantana ma mutum ya sallah kuma wani lokacin ma mutum ba shi da tsarki ko alwala yaya mutum zai yi a wannan lokaci saboda malam wani lokacin sai wurin karfe shaɗe na rana ma ko kusa da haka muke sauka malam ina mafita Allah ya saka da alkhairi amin mafitar ita ce ka yi taimama kana ji kana gani arne yana ta ba da wuta wa mota kana ciki asubahi ta yi ba kai sallah asuba ba har sha ɗaya da rabi hawa ustaz har sha ɗaya har goma rana ta yi amma wani ji kashiya yana tsayawa ko akramakumullah ba tsarki ba alwala ba wai tsuguna a ƙarƙashin kujerar ka ba rasa ƙura ba a gefen wundan ka watakila akwai ƙura-ƙura da basu goge motar ba shafe ta kawai ka shafa a hannun ka shafa a fuskar ka ka naɗe hannunka akan kujerar ka kai sallar ka kada musulmi ya zauna yana gani dan ya hau motar waɗannan a arnan ya ƙi ya sallah in ka je aka tafka hadari fa ko barayi suka tsare ku suka buɗe muku wuta fa ka mutu a wannan ya za ka yi ko a jirgin sama fa ce aka ya sallah haka ballantana a wannan motar kuma ga taimama shine substitutes idan ka ga akwai matsala kulli kasar ka a leda ka shiga da ita ko ka samu tsakuwa ko dutse ka shiga da shi da lokaci yayi ka yi taimaman kai sallah fattaqullaha mastata'tum so wannan ba daidai bane kuma yana daga cikin challenges din da muke fuskanta masu kudin musume da hankali suna ta sayan motocin miliyoyi yanzu mutum shi daya a garin nan yana hawa motar da shi kadai yake hawanta tafi wannan Mark Polo din tsada amma ya sai guda ɗaya ya sa ta a tasha ta musulmi a rinka daukan sa ana kai su Lagos ana kai su a kaza bai zai ba duk sun bar business din wa'arna muna ji muna gani kafare suke shigo da manyan motocin nan ko checking din su ba a yi ko checking su kun taba ganin wani soja ko dan sanda ya tsaye da su yana checking kun taba gani ba yi Najeriya kenan kashin dankali a ba mala Allah mana afuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh